salati goma goma ga annabi
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا لا محمد يا ربنا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن نبع عبدهم الذي هم به مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن سورة النبي مكية إهدى وأربعون آية سورة كنا من رأي مغنى تنبين لكافرين فكهي أكان سوق أيقوة ومنظم الله سبب آية النبي يتشي منظوني sai musulkai suna tambaya tsakaninsu menene ya zo da shi suna jayayya a kan abin da aka aiko shi da shi shine allah ya ba su amsa cewa bismillahir rahmanir rahim amma an agi shay'in ya tasa'aluna kan wani abu ne suke tambaya kan yas'alu ba'al quraishin ba'alan sashin quraishiyawa suna tambayan yan uwansu sashi anin naba'il azim ga annabta mai girma ko labari mai girma bayanin zalika shay wal istifham cewa amma litafhimi don gwaba ba lamarin ne wa huwa abin da suke tambaya shine ma ja'a bihin nabi sallallahu alaihi wa sallam abin da manzo tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi ya zo da shi من القرآن دغ قرآن المشتمل على البعث وغيره wanda ya tara labarin tashin kiyama da waninsa alladhi qum fihi mukhtalifun alladhi wannan wanda kuma su mukhtalifun da masu sabani ne fihi a cikinsa wal mu'minuna mu'minai yusbituna ko suna tabbatar da cewa lallai ne akwai tashin kiyama walkafirina su ne kuka kafirai yin kiro na suna ce yin an mutu ba wani tashi kalla kalla radon allah ya ce tsawa ya tabbata gare su masu musulman sai ya alamu da sannu za su san ma ya hillu bihim abin da zai sauka kansu ala in kari bisa musun su raho gare shi sun makalla sannan kuma tsawa sai alamuna da sannu za su sani takidun karfafa ne akan wancan kalla na farko wajiya an zo fiye a cikinsa bi summa lil'izani don a sanar rubi annal wa'ida sani cewa azaba narko na biyu a shaddu ya fi tsanani min al'awwali daga na farko gammu a ma'a ta'ala allah ta'ala ya yi nuni ilal kudrati zuwa iko alal basu bisa tashin kiyama faƙala sai ya ce
ألم نجعل الأرض بهذا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنيناكم حكم سواء شبابا
Allah ya ci gaggama ya musu cewa su san yana da iko akan tashi alam naj'al al-ardha mihadan ba mu muka sanya ƙasa ya zamo kaman shimfiɗa ba kalmahadi kaman shimfiɗan tsumman goyo ga nan ko ina a shimfiɗe waljibala muka sanya duwatsu autadan turakun da suke tabbatar da ƙasa don yan ba dutsen nan da ƙasa ya dinga girgiza tasbitu bil ardu wanda ƙasa take tabbata da shi kama tasbutu al qiyam bil autad kama yadda in kafa hemomi sai an samu abu an daddaure shi an daddanne shi to haka nan dutse ke danne kasar wal istibham da Allah ya ce alam naj'al al ardu mihadan neman wato yana tambaya ne litakadiri tabbatacce haka Allah yi sannan kudin nan wa khalaqnakum muka halice ku azwajan zukuran wa inasan maza da mata kowane irin halitta akwai namijin shi akwai macen shi sannan waje Allah naumakun subata muka sanya baccin ku ya zama hutu li abdanikum ga jukkunanku in ba wacci akwai tashi hankali in kai wahala kai wahala da rana allah sai maka dare don ka kwanta ka hutawa ya haka in ba don shi in ba allah ba waje annan laila muka sanya dare libasan satiran mai suturcewa bisa wadihi dare rahama ne mai bautan allah ya yi mai sabo baya so a gaishe yi amma da daren da rana a wajen allah duk ɗaya ne Allah ya ce mu muka yi daren libasan satiran mai suturcewa bisa wadihi da bakinsa da dare ko ina ya yi duhu sai ka haska fitila da rana kuma ko ina ya haske ba bukatan fitila ya haka yin ba Allah ba jam'u shadidatin an qawina na waja'alna nahara muka sanya muku rana ma'ashan wakatan lil ma'aishi lokaci don neman sababin rayuwa gari na wayewa ma'aikaci ya je mai gona ya je mai karatu ya je allah ya ce wa ya yi haka in ba ni ba sannan wa banai na na baukakun saba'an shida da muka gina sammai bakwai a samanku mai taba fadowa ba mai taba kecewa ba mai taba rauni ba tare da mala'ikun da yake dauke da shi da al'arshi da meye da meye duka shidadan masu tsananin karfi ka hujjatan mukamatan la yusru biha murura zamani tun da aka yi duniya ba taba jin cewa ga wani wuri daga sama ya ke ci ana gyara ba waye haka waje Allah muka sanya sirajan wahajan fitila muniran mai haskakawa wahadan wakadan mai horuwan haske tauraru kenan na gansu yani a shamsu rana ranar da za a gan shi yana karuwa yana karuwa ya cika ko'ina da haske wa an zalla muka saukar minal ma'usirati da giragizai allati hana laka an tumdira wanda lokacin da muka kaddara ta yi ruwan yayi sai ta yi ruwan kan musarar jariya kamar abin matsewa mai gudana allati danar min alkhairi ma an ruwa sajjajen mai yawan zuba kaga ruwan na zuba kamar an bude kogi Allah ya ce mun yi haka ne linukhruja bihi habban wa nabata don mu fitar muku da kwayan da za ku ci abinci da shi kamar hindatu kamar gero dawa da sauransu dai wa nabatan da tsirrai katin kamar itacen da suke yin ice kamar itacen tin da sauransu wajannatin na gonakai wajannati na lifaka inda yawan hasari kana nifaka yawan yan fahu rusuli fatatun afwaja وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا
نعم وجنات دغونكي الفافا ما سيوا إتاتوا متلففة جمع لفيف كشريف وأشراف in ka je wani daji ka gan shi kawai ma ya zama kurmi ko ina itatuwa wani wuri ka ga daya jiba jiba can waye haka in ba mu ba Allah ya ce to a gaya masu inna yawmal fasli hakika ranar rarrabewa tsakanin halitta kana miƙatan ya kasance lokaci ne lissawabi wal iqab wanda ya aikin lada a saka masa da ladan wanda ya cancanci a yi masa azaba a yi masa azaba yau rana ne yunfahu da ake hurawa fi suri a cikin ƙaho alƙarni badalin min yawon fasali au ko kuma shi yau mai yunfahu fi suri nan bayani ne da gare shi wannan biyu mai hura ƙahon nan shine israfilu fata tuna za ku zo min kuburikun daga kaburburanku ilal mawqifi zuwa wurin taron kiyama afwajan jama'a jama'a muqaddilabatin masu sabani da aka saukar da wannan aya wani sahabi manzon Allah ma'az ibn jabal ya tambayi annabi Muhammad ce wayo me ma'anan wannan fatatuna afwajan afwaja ya rasulullah manzon Allah ya ce ka tambayi babban abu ya ma'azu annabi ya fashe da kuka ya ce ranar kiyama za a tashi mutane nau'i goma daban-daban wasu jama'an za su zo ranar kiyama a tashe su a suran birai waɗansu alhanzirai wasu za a tashe su suna sun koyar da kanunsu waɗansu za a canza jikunansu waɗansu ƙafa shine sama waɗansu makafi waɗansu kurame baibaye waɗansu ruwan miki zai dinga gudana a jikinsu hakanan dai za a tada mutane manzala ya yi bayani ya ce kaga wanda ake tada su ranar kiyama kamar alhanzar kamar birai tukunna to annamimai masu annamimanci za su tashi birai ne ranar kiyama kaga wanda za a tada su a suran alhanzar maciya haram masu karban rashawa kaga makafi su ne masu hukunci masu zalunci a cikin hukuncinsu kurame bebaye wanda suke kai kwarmato tsakanin shugabanni wanda za su tashi suna taunan halcansu malamai da masu kisa wanda magana daban aiki daban malaman da aiki daban maganan daban wanda za su tashi suna ɗoyi fiye da mushe su ne wanda suke bin sha'awa nefa ne ku? ai ba aminci za su kunna ne? za su kunna a ci gaba da yi kuma a ɗan jira su ai ba aminci tun da awa ɗaya ne da sun bak kawai da yanareto masu yankuna ce za a ta da mutane daban-daban wanda za a tashe su ranar kiyama warinsu ya fi nan mushe su ne masu bin sha'awa na shaidan suna barin haƙƙin allah waɗansu za a yi masu tufafi na wuta suwaye wannan masu girman kai wanda za a yayyanke hannayensu da ƙafafunsu masu cutar makoci sauraka ka kiyaye karka zama ɗaya daga cikin waɗannan shine ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa a yau mai yin fahofin suri fatatu na afwaja daban-daban muminai kuwa dama za su tashi ne hannu fari fuska fari da ka gansu ba sai an gaya maka ba na wafatiyatin sama'u an bubuɗe sama bi tashdidi wata habibi putihat an bubuɗe ko putihat an buɗe sama shaƙiƙat linuzulin mala'ikati fakana ta kasance abuwaban ƙofofi za ta abuwa bi ma'abociyar ƙofofi wasu yaratin jibalu za a tafiyar da duwatsun duk da ka gani a duniya zuhiba biha am amakiniha duk dutsen da ka gani za ka zan ba shi ya koma kura fakanar ta zamo haba'an ai misluhu kaman kura fihi fata sairiha a cikin saukin tafiyarta Allah ce inna jahannama kanan mirsada masu musunnan fa su tabbatar da cewa madakashinsu jahannama tana nan tana dakonsu rasidatan amursadatan litsagi na ga masu dagawa alkafiri na kafirai fala ya tajawazuna ha ba su ketare ta ma'aban marja'an lahum makoman su kenan fa yadkhuluna ha su shige ta
لا يزن فيها آدابا لا يدخل فيها ولا ولا شرابا إذا حملهم ومساكا جزاء من جزاء من فتا إنهم قالوا لا يدون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وذوقوا فلنذيقكم إلا عذابا
لابسين حال مقدرة أي مقدرا لبسهم أن قدر مسوا أجكين وتنّا fiha a haƙaban duhuran shekaru la nihayata laha wanda ba tukewa gare ta jam'u hukumin bilan mai awwalihi wala ya zuƙuna ba su ɗanɗana fiya a ciki bardan bardan anan nauman ba bacci fa innahum su la ya zuƙunahu ba su ɗanɗanansa wala sharaban ko abin sha ma yi shirabu talazzuzan abinda ake sha don yin daɗi ba shi illa lakin hamiman wa gasaka sai dai irin ruwan da za a ba su ma'un haran ruwa ne mai zafi fi gayatul hararati matukan zafi wa gasakan da surkamikin ruwan ciwon yan wuta bita fi fasdidi ma yasiru abin da yake gudana min sadidi ahlin nar fa innahum su yajuzunahu yazuqunahu za su nannane shi juzu an saka masu bi zalika da wancananka Allah ya ce jaza'an wifaqa sakamako ne wanda ya dace da irin munanan halayensu muwafiqan li amalihim domin fala zamba a azamu min al-kufri Allah ce babu wani azaba da ya fi kafirci girma duk saba ma Allah da kai ya ce yana gafarta amma ban da shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shi sa Allah ya ce karka ji waɗannan abubuwan da nake gaya maka za a ɗanɗana musu yayi yawa to ai aikin su ya fi kowane aikin muni shine kafirci la azaba azamu minan nar da kafirci ya zama ba zunubin da ya fi shi sai kuma ba azaban da ya fi wuta sai aka hada su aka ba su abin da ya dace da su jaza'an wifaqa innahum domin su kanu sun kasance la yarjuna hisaba ba sa tsoron hisabi da inkarihim saboda musun su albasa tashin kiyama wa kazzabu sun karyata bi ayatina da ayoyin malqur'ani kizzaban takziban karyatawa Allah ya ce wa kulla shay'in ahsaynahu komi da kake gani na ayyuka ahsaynahu mun kiyaye shi labannahu kitaban katabna mun rubuta a lauhin mahfuz linujazi alaiha don musaka akanta wa min zalika yana daga cikin abin da muka rubuta takzibuhum bil qur'an karyata wanda suka yi alqur'ani muka rubuta mu kuma irin sakamakon azabar da za mu yi musu kenan fazuku fayuqalu lahum bil akhirati za a ce masu alahira inda wuqu'il azabi yayin aukuwan azaba alaihim akan su zuku jazaakum ku dandane sakamakon aikin ku falan nazidakum ba za mu dada maku komai ba illa azaban fauka azabikum azaba saman azaba in sun sha wuta sun sha wuta suka sha ruwa ruwan wuta suka kosa da wannan sai a ce to ga wani dutse ku hau shi ma wutan ne in sun sauko wutan ne ko ina dai na ballan na kuma illa azaba fauka azabikum wannan duka bayani ne akan kafirai masu musun tashin kiyama dama an ce wasu sun gaskata wasu sun karyata to an faɗi sakamakon masu karyatawan menene sakamakon muminai ما في قزقة تاوى إن للمتقين إن للمتقين ألا إن إن للمتقين مفازا أولئك وأنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
نعم إن للمتقين مفازا حقيقة wurin samun rabowa aljanna ya tabbata lil muttaqin ga masu tsoron Allah makanu fawzin fil jannati ina ne wurin sai shi hadaika gonaki ne ashe in kaga ana gida gida a nan duniya ne a lahira ya wuce gida sai dai gona karamin dan aljanna mai kaman tafiyan mil dubu shine Allah ya ce su abin da za a saka masu basatina badalin min mafazan au bayanin lahu wa anaban da inabobi albun alama faza wa kawa'ima da 'yan mata jawariya ta'akkabat asali hunna jam'u ka'ibin wanda ba su tsufa suna nan a 'yan matansu da budurcinsu nononsu bai jirkitawa sannan za su zo a turaban shekarunsu ɗaya ala sinnin wahidin jam'u tirmin bi kasri ta'i wa sukunin ra'i yan aljanna ba a canzawa yadda aka shiga nan haka ake kamar yadda wata tsohuwa ta zo wajen manzon Allah ta ce ya rasulullahi yi mun addu'a in shiga aljanna sai annabi ya ce tsoho bai shiga aljanna sai mata ta dinga kuka ta dinga kuka sai maza Allah ya ce a'a ba haka ba ne ba za ki shiga aljanna kina tsohuwa ba sai an man da kai budurwa yan shekara goma sha hudu da kaji an ce inna an sha na hunna in sha wajen an na hunna a taraba sai ta dinga rawa a gaban annabi tana tsalle ta wace ni ma zan koma budurwa yadda jikin nan ya tamuke haka to shine Allah ya ce a taraba shekarunsa ɗaya yan aljanna ba a canzawa kamar yadda namiji yana nan a ɗan shekara talatin da uku ba canji ita ma matan tana nan a budurwarta a wa kasan da moɗaye dihaƙan wanda yake cike da abin sha khamran mali'atan wa fil qitali a cikin suratul qitali wa anharun min khamrin sannan giyan lahira ba irin duniya ba ne da inda aka ce ga gidan shan giya ba a rasa zage-zage ba a rasa fashe-fashen kai da kwalba ba a rasa soke-soke da wuka a shar kuma wannan dama kamar karatu ne to na lahira ba haka ba ne la yasma'una ba su ji fiha a cikin aljanna inda shurbil hamri wajen shan giya wa gairiya da wani ta min ahwali daga halaye lagawan yasasshen magana ba dilan banna min alkauli daga zance wala kizzaban ko karya bi tahdibi ay kaziban وبالتشديد أي تكذيبا من واحد لغيرهم in gidan giya wannan ya faɗi magana zai ce wallahi ƙarya kake wannan zai ce ƙarya kake to anan ba ƙaryatawa walaki zaban kenan ba mai girma in ƙaryata waninsa mai silafi sabanin ma ya kawo abin da yake aukuwa fi duniya a nan duniya inda shurbil khamri lokacin da ake shan giya a lahira duk ba wannan jaza'an sakamako ne min rabbika daga ubangijinka jazakumullahu bi zalika jaza'an Allah ya masa kayya da wancananka ada'an badalan min jaza hisaban ai kasiran mai yawa min qawlihim badin su adani fa asabani ai aksara alayya hatta qultu hasbi hasbi wato su kyauta za a yi masu ba irin na duniya ce kara mun ba a'a sai ya ce ya isa ya isa ya isa dukkan yan aljanna an ba su a ce ya yi bai cewa bai yi ba ya isa ya isa ya isa Allah ce wannan sakamakon da ya dace da su kenan shi yasa maza Allah da yake gida ne na rahama kyauta din nan da za a bayar kyautan Allah ne ma'ana karkace aikinka ne shine Allah ya ce a da alhisa ba can da aka je wajen kafirai aka ce jaza'an wifaqa sakamakon da ya dace da su to nan kuma da aka ce an baka kaza an baka kaza ba a ce jaza'an ba dan abin da aka baka ya fi karfin aikinka sai aka ce a da'an kyauta ne daga Allah hisaban mai yawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yudkhila ahadukum amaluhu aljannata aikin ɗayan ku ba zai kai ku aljanna ba suka ce wala anta ya rasulullah ko kai ya manzon Allah ya ce ko ni illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi sai dai Allah ya kubance ni da rahmarsa Allah ya ba mu rahmarsa rabbi samawati wal ardi Allah nan shine ubangijin sammai da kasai bil jarri wal rafi ko rabbus samawati wal ardi ko rabbis samawati wama bainahuma da abun da yake tsakanin sama da ƙasa ar-rahman kazalika ko ar-rahman wa bi rafihi ma jarrad la yamlikuna minhu alkhalqu halitta ba su mallakan hidaban wani zance minhu daga Allah ta'ala ai la ya kadiru ahadun an yi khadibahu khawfan minhu ranar kiyama in yayi kowane ne mutum baya da iko tsoro yake ji yayi magana da Allah a wannan rana sai annabi Muhammad duk annabawa za a je wurin su ce wane mutum kowa ya ce wane mutum annabi ne zai ce kawai ana laha ana laha hatta mala'iku suna tsorace annabawa suna tsorace duk da matsayinsu yau rana ne ya kuma ruhu wanda mala'ika jibrilu yake tashi ko ruhun nan jundun layin rundunan allah wal mala'ikatu da mala'iku saffan ai mustafina sun yi sahu suna jiran abin da allah zai umarce su da su la ya takallamuna dukkan halitta ba mai magana kowa ya shiru menene makomansa illa alhalku halitta illa man azina lahu rahman sai wanda ubangiji rahman ya masa izini fil kalami a cikin zance fa qala qawlan sawaba ya faɗi zance wanda yake na dacewa min al mu'minin daga mu'minai wal mala'ikati da mala'iku ka an yi shi liman irtala a ba su ceto ga wanda Allah ya yarda da shi zalika ذلك يوم الذهب فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول لكافر يا ليتني كنت ترابا
zalika wancanan ka Allah ne ke faɗa maka al-yawmul haqq rana ne tabbataccen wuquhu aukuwansa yawmal qiyamati shine ranar kiyama fa man sha duk wanda ya ga dama kun ji dai ga hanyar shirya ga na bata wanda ya so ita haza ma'aban ya riki makoma ila rabbihi zuwa ubangijinsa marji'an ai raja ila Allah ya bi Allah ya koma ga Allah bi da'atihi da bin Allah li yaslima don ya kubuta daga azaba fihi a cikin sa inna anzarnakum mun maku gargadi kafiran makka azaban qariban azaba ga nan kusa shi a wajen Allah kiyamin an riga ma an yi shi saboda haka kullum Allah zai ce maka nan kusa kusa gab da kai ai azaba yawmil qiyamati al'ati Allah ce kullu atin duk abin da aka ce yana zuwa kuwa bai nisa ba karibin kusa ne yau rana ne zarfin li azaban bi sifatihi yanzuru almar'u kowane mutum zai dubi ma qaddamar yadahu abin da hannunsa ya gabatar min khairin wa sharri ba coge a lahira kowa zai zo da kayan aikinsa wa kullun an zamna huda ira kuma fi unukihi ga aikin kirki a dama ga sharri a hagu ga mala'ika a baya yana jiran kamu ga mizani a gaba ga allah na kallonka to saura mene ikira kitabaka kafe bi nafsika yawma alayka hasiba karanta sannan a ranar ne mutum zai ga abin da ya gabatar na alkhairi ko shari mumini kan zai ce alhamdulillahi can in an ba shi littafin zai ce ha'un mukurau kitabiya ga littafi na ga littafi na naci naci aljanna amma mai kafiri zai ce waya kulul kafiru ya laitani wayo kaina da na a ce kuntu turaban na zamo turbaya bala u'azzabu ba azabtar da ni ba me yasa ya ce haka to hatta dabbobi da kaji da raguna don Allah zai mai da su da ransu sai ya yi kisasi dabban da ta soke wata a ciki illa Allah zai ma wancan kaho ta soke ta duk sai an gama dabbobin da za su tsira a jakin uzairu na da alfadarin manzon Allah kamar dabbobi guda biyar ne su ne kadai yan aljanna amma sauran duka in an gama kisasi sai Allah ya ce kunu turaban duk da makasa to a lokacin nan kafiri zai ce wayo Allah dama ni ne fa in ga zama kaza kan ai ba maganan azaba to shine Allah ce yau ya kulu kafiru ya laitani kuntu turaba ai inda ma ya kulu Allah ta'ala zai faɗi haka ne lokacin da Allah ta'ala ta'ala ke faɗa mabahayim dabbobi ba da likita sati bayan sakamako min ba'aliya daga sashen jilbali zai ce masu kuni turaban ku zamo ƙasa
سورة النازعات مكية وهي خمس وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا يوم تجد الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة
suratu wannaziyati sura kenan wanda Allah yake rantsuwa da mala'ikun da suke zare ran kafirai bismillahir rahmanir rahim wannaziyati Allah ya rantse da mala'iku tanzi'u arwahal kuffar wanda suke zarar rayukan kafirai garkan naz'an bi shiddatin zara mai tsanani shi kafiri ba a yi mashi da sauki mala'ikan mutuwa duk rayukan bani adama yana tasa a karami a hannunsa kullum sai ya duba ka lokaci ya yi ko bai yi ba to yana duba dukkan mutane kowane mutum sai ya dube shi so biyar ajalin shi ya yi ko ba zai yi ba to idan ajalin ɗaya daga ciki ya kusa ya rashin lafiya rashin lafiyar mutuwa to mala'ikan mutuwa zai ga sunansa a rubuce a diwanin shafewa zai ga ganyensa ganyen sunansa a sidatul muntaha zai ga gizan ganyen nan ya fara bushewa ya san mutuwa ya kusa idan kafiri ne za a shafe sunansa daga diwani wurin da aka shafe zai zama bakin kirin ganyensa ya faɗi to a lokacin nan abin da zai yi in kafiri ne zai aiku mala'iku ɗari biyar sashinsu zai ba shi ala na zarar rai mai tsanani kowane mutum yana da gaba 363 za a ja wannan duk gaɓoɓin su tsintsinke gaba ɗaya ya yi ƙara wanda dukkan halitta na ji sai mutum da aljanu ba zai gushe ba yana ƙara yana ƙara har a cire ran daga jikinsa to idan ya mutu sai su buge shi da gudunmai a jefa shi a cikin ƙasa a buge shi ya fada can asbalar safili na su maradna asbalar safili na to shi ne Allah yake faɗin cewa waɗannan mala'ikun garkan naza'an bi shiddatin wannan masu karɓar ran kafirai kenan wannan shidati na shida Allah ya rantse da mala'iku masu zaran ran muminai na shidan zara da sauki al mala'iku tutan shidu arwa hal muminin mala'iku sukan zare zuciyar muminai ai ta sulluha za ta zare ta birifkin da laushi idan ajalin bawa bawan allah ya kusa ganyen shi ya faɗi a hannun dama sai ce ma mataimakansa ku shiga cikin aljanna ku ɗebo masa tsaraba wanda zai ƙayatar da shi idan an zo za a cire ransa sai a nuna masa ganyen nan na aljanna ana zarar ran bai sani ba shi sa za ka ga wani in ya mutu za ga fuskansa kamar yana dariya za ga fuskan shar ka gazu fa a goshinsa to wannan za a zo mashi da mafi kyan abin da yake gani har a cire ran ba zai gani ba a wuce da shi sama ba irin wancan ba da aka yi da shi ƙasa to Allah ce ya rantse da irin waɗannan mala'iku wasabihati Allah ya rantse da mala'iku masu tasbihi sabahan ay tusabbihu minas samai bi amrihi da horon Allah ta'ala a yi tanzulu tana sauka fasabika ta Allah ya rantse da mala'iku masu rige-rige da ran mumini sabakan rigayi almala'ikatu tasbiqu bi arwahil mu'minina ila aljanna suran mu'minai dama da an mutu ran zai je aljanna ne can zai dinga yawo yana kiwo cikin aljanna Allah ya rantse da waɗannan mala'iku masu wannan aiki falmudabbirati amra Allah ya rantse da masu shirin al'amura almala'ikatu tudabbiru amrar duniya mala'iku ke tsara al'amarin duniya komi ka gani Allah ya kawo akwai wakilinsa akwai wakilai akan rana akwai wakilai akan wata akwai na ruwan sama akwai na iskoki akwai na tsawa duka mala'ikun nan shine Allah ya ce ya rantse da mala'iku almudabbirati amra أي تنزل تجسوك بتدبيره وجواب هذه الأقسام تنك فرقهن والنازئات والناشدات والسابيات دك رنطوان مي جواب رنطوان Allah ya ce latum asunna ya kufaru makkata wallahi wallahi ku daina musu ma ku daina kokanto sai an tashe ku ranar kiyama ruhu amilan yau ma rana ne ranar kiyama tarjufur rajifatu kaho take kara ake hura kaho annafatul ula bi khayr jubu kulli shay dukkan komai zai girgiza ya raurawa ayyata zalzalu fa wasu badu ma ya hadisu minha an sifanta wannan hura kafo ne da abin da yake aukuwa a wannan rana duk duniya za ta girgiza a mace tatba'uha ar-radifa wata hura kafon kuma mai kuturnan juna yana bin sa annabatu saniyatu in kusa ko tatba'uha ar-radifa to gura kaho na farko da na biyu wa bainahuma arba'una sanatan shekara arba'in ne in an hula kowa da kowa ya mutu har shi ma israfil ya mutu sai an shekara arba'in ba kowa ba komi sai allah shi kadai wa jimlatu halin min rajifa fal yawma wasi'un lin nafaini wa ghayruhuma na fasaha zarfiyatun lil ba'si alwaqi ya gima saniya kulubun wasu zuciyoyi yau mai idan ranar nan wajifatun ha'ifatun mai tsoraciya ne kalkatun zuciya na ɗau yana yana yin raurawa absaruwa idan dunanta ha'ishatu mai firfitowa ne in mutum ya ga abin tsoro haka zai fito da ido dalla idan zuwa wajen zalilatun kaskantacciya don me ne haune matara saboda tsoron abin da ta gani ya na suna cewa ai albabul qurub ma'abota wannan zuciyoyi kafirai kenan wal absar masu gani din nan masu zanzare ido suna faɗa istihza'an suna musu wa inkaran da musu da tashin kiyama suna izgili suna cewa a inna mita kikir hamzataini wa tasili saniyati ayinna wa idkhali alihim bainahuma ayinna shin wai a nan duniya suna cewa wai yanzu wannan magana haka ne za a mai da mufil hafirati a cikin kobato wato ta inda muka fito a nuraddu ba'dal mauti ilal hayat tambaya suke kai wannan abu ina zai yiwu a ce mutum ya mutu an sa shi a kabari ya dudduge ya zama kasa a mai da mu haka abawawa kana ina ka samar da kai da wanda ya samar da kan kuma ya ce zai mai da kai shine zai zama wahala تعالى والغابرة اسم لأول الأمر ومنه رجع فلان في غابرته ينا فسر غابرة لني idan mutum ya yi tafiya ya dawo ta inda ya bi ya dawo sai ya ce raja'a ya komo a cikin kofatansa ya za raja'a in ya komo min haizu ja'a suna cewa abin mamakin da suke yi a iza kunna iza man nahira shin yanzu in mun kasance kasusuwa duddugagu wafi kiratin na khiratin baliyatin tsofaffiya mutattacin abin dandakewa wai nuhu ya za a raya mu anya haka zai hukuma kalu قالوا فيما إذا كرتم خاسرة فإنما هي قصة واحدة فإذا هم بالساهرة التي كانت موسى إذ نادى ربه بواد المقدس الكويت إذ عبد فرعون إنه طويل
kalu suna cewa a musun da suke yi cewa za a dawo din tilka ay raj'atuna ila alhayati komowar mu zuwa rayuwa idan in sahat in ta inganta yadda ake faɗa karratun hasira komowa ne mai hasara قال تعالى الله تعالى يشي فإنما هي إياك الرادفة هرى ونقفهم نبي التي يعقبها البأس وند abin da zai biyo bayan hura kaho na biyun zajiratun tsawa wahidatun guda ɗaya fa idza nufiya idan an hura kahon nan fa idan yayin nan humsu ai kullul khalaiqi dukkan halitta za a zamo bisahira a fuskan ƙasa mai wajen alli a haya'an ba da ma kano bayan sun kasance amwatan matattu bi badiniya a cikinta hal a ka wannan kenan sai aka shiga bayanin annabi musa duk sanda allah ya kawo ɗagawan wani kafiri sai a kawo maganar musa duk ɗagawa bai wuce na fir'auna ba allah subhanahu ta'ala ce hadisin annabi musa ya zo maka aminun fi izna dahu rabbuhu yayin da ubangijinsa ya kira shi bil wadil muqaddasi a korama tsarkakakke duwa ismul wadi sunan koraman kenan duwa bit tanwini wa tarki duwa ko duwan abinda Allah ya ce masa da ya kira shi Musa izhab ila fir'auna na aike ka tafi zuwa fir'auna innahu shi fir'auna daga ya wuce iyaka fil kubri a cikin kafirci bawa na ni'imta shi na bashi lafiya na bashi komai ya ce kuma shi ni ne ai ya wuce iyaka fa qul in kaje ma ka ga ya ذكر إلى أن تذكر وهديك إلى ربك فكف فأعرف ذلك نبور فقد ضوى قواسي ثم أدبر يسعي فشرع فنادي
na ka ce masa addu'uka ina kiranka hallaka shi zai yi gare ka ila an ta zakka asalinsa ta ta zakka ne ka tsarkaku ka faɗi la ilaha illallah wa fi qira'atin bi tashdid zai ta zakka bi irgami ta isaniyati bil asali ta ta haraka tsarkaku daga shirka shine ka ce la ilaha illallah har alkawari aka yi masa cewa idan ka yadda ka faɗa Allah zai ƙara maka shekaru ka zauna lafiya a shekara 400 a duniya an baka ka kuma mutu ka shiga aljanna sai shi iya haka za a yi to sai na shawara sai kira hamana hamana ka ji abin da musa ke cewa Allah ya ce ce kai ka zamo Allah kuma ka dawo bawa kana Allah ka dawo bawa to ga abin da ke cewa Allah annai Musa ya ce wa ahdiyaka in shiryar da kai ila rabbika zuwa ubangijinka adulluka ala ma'rifatihi bil burhan in maka nuni zuwa sanin Allah da dalili fatakhasha ka ji tsoron Allah farahu ayatul kubra ya goya masa aya babba min ayatihi tisi daga ayoyin tara da aka bashi wahiyar ita ce aliyadu mujizan hannunsa da yake walƙiyar nan aula asa ko sanda na وقد ضوى وعسل ثم أدبر يسعي فشرع فنادي فقال أنا ربكم دعني فأخذه النار فقال لا تمسك وجودي إن في ذلك لعبرة يكفي
fakazzaba fir'aun musa fir'aun ya karyata musa wa asallaha ya saba ma Allah ta'ala summa adbara ya juya anil imani ki imani ya sa ya ci gaba da aiki fil alli a cikin kasa bil fasadi balanna fashara jama'a saharata ya tara yan dabo wajen dahu da nunansa fanada ya kira wato lokacin da musa ya ce arsalani ilaika ya aiko ni gare ka in ka ba da gaskiya zan baka shekara 400 cikin ni'ima da farin ciki ka mutu ka shiga aljanna ya ce sai hamana ya zo to lokacin da hamana ya zo ya ce ba za ka zama allah ka zama bawa ba sai ya ce to an gine sai ƙananan gumaka ya ba mutanensa ya ce ku je ku yi ta bautansu ni ne babban allah ga kananan allah nan ku ajiye kananan allah a ɗakin ku ni ne ubansu duka to bana da ya yi shele shi ana rabbukumul a'ala allah da hakuri yake ya yi ta cewa shi ne allah ya yi ta cewa shi ne allah allah ya kyale shi amma ran da ya ce ana rabbukumul a'ala allah ya ce a fa'a zahunna wula kanar akhiratul ula da dai ya tsaya a shi allah ne ya karya yake amma rabbu kuma la'ala Allah ce ka wuce iyaka ai la rabba fauki ba wani ubangiji a sama na Allah ce ba hadahu ahlakahu Allah ya kama shi bil garqi da nutsewa nakala uqubal akhirati ai hadhihi al kalimatu wannan kalma wal ula da na farko ai can abin da yake cewa ma alimtu lakum min ilahin gairi Allah ya ce zan yi hakuri da wannan yana da wani sa to ni na san kuna da Allah ne ba ni ba ya ce shi bai sani ba to ai Allah ya sani ya ma alimtu abin da yake cewa kenan amma ran da ya ce ana rabbukum la ala Allah ya ce to da wancan da wannan a kama shi na wakana bainahuma arba'una sanatan Allah da hakuri yake can inda Musa ya zo ce mashi ni ne ubangiji ni ne dan sakon ubangiji sai ya ce ban san kuna da wani ubangiji ba ni ba Allah ya daga masa kafa ya dinga sai da aka shekara arba'in ya ci gaba da abin da yake yi ya ci gaba da tsiyarsa to ran da ya ce ana rabu kuma la'ala Allah ya ce to da wancan na farko ma alimtu lakum min ilahin gairi da ana rabu kuma la'ala a hada a kama shi inna bi zalika almazkur hakika cikin wannan abin ambato akwai ibratan liman yahsha Allah ta'ala ga wanda yake tsoron Allah ta'ala kaga wannan Allah yana nuna maka duk dagawan ka baka kai fir'auna ba tunda wanda ya dagawa ma yace har shi ne Allah me ba shi dama yace Allah ne shi komi ya so yayi wuni duk abin da ya so ya zartar ya kama ya kashe
Allah shirya mana yau
to ai mun kawo karshe na rufe waje kaɗan
eh bato na ibratan akwai lura ga ba yayi daga wanda ya kai harshe Allah ne duk kuɗinka baka kai karuna ba duk wazirjanka baka kai hamana ba me Allah ya da su duk abin da za ka yi an yi irin wanda ya fi ka da tana gaya wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ne cewa duk abin da za su yi Allah ya yi wanda suka fi su shekantaka kuma me yi karshen su na inna fi zalika la ibratan liman yahsha Allah ta'ala a antum أنتم أشد خلق من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها Allah ya ci gaba da tambayansu sun ku masu daga wannan a antum bi tahqiqil hamzatayn wa bidal saniyati alifan wa isaliya wa idkhali alifin bayna al-musakharati wal ukhra shin ku ne ashaddu khalqan kuka fi tsananin halitta am sama'u ko saman nan ashaddu khalqan ya fi karfi banaha Allah ya gina ta bayanin likayfiyati khalqiha yana so ya gaya maku yadda ya halicci sama rafa samkaha ya ɗaukaka rufinta tafsirun li kaifiyatil ginayi ai ja'ala samkaha fi jihatil ulwi ta wajen ɗaukaka rafiyan can sama wakila an ce samkaha rufinta suqufuha fasawaha Allah ya daidaita ta ja'alaha ya mai da ita mustawiyatan bila aibin duk inda ka ga sama za ka gan shi daidai ba wani aibi ba inda ya kece ba inda ya kwari wani ya tudu Allah ya ce shi ya yi haka wa ga dashe lailaha darenta kuma ya mai da ita duhu don ku huta can da aka ce waje annan laila libasa dare in yayi a yi sutura wa harje fitar da luhaha hantsinta wato ranan kenan abraza nuru shamsiha wa ulufa ilayha lailu an kawo dare an dangana li annahu zilluha wa shamsu rana li annaha sirajuha wallalla ba da zalika da ƙasa bayan nan ya shimfiɗa ta wa kanan mahalukatan ita ƙasa an halice ta kabla sama ya gabanin sama min gairi dawin ba tare da shimfiɗa ba alhamdulillah rabbil alamin
الحمد لله رب العالمين لا abin da muka karanta muka dace Allah ya ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana تجي قوم قوم قال النبي
Allahumma salli ala sallam. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح محمد الفاتح والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله